الرحمن الرحيم يو شاب يرجى وتر رمضان هجرا من الله تبو إلى قريب إلى عند أكو wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam haya abubakar inda zai muna karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin takaci da khalifa abbas sama'ila abbas zai muna fassara ana za ku malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من الموسرات ماء سجادا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره وامتداله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka a cikin wannan yini na sha biyar da watan ramadana shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakace da shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annaban mu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka in ba manta ba muna nan a cikin wannan sura suratul naba'i mun kwana kuma inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja Allah subhanahu wata'ala ce wa anzalna mu ne muka saukar da ruwa minal mu'sirati bayan girabizai sun haɗu don ruwa yin ana samun shi ne daga iska idan ya zo ya haɗa iska ina ba ta amfani da ya haɗa ya tattaro da nan da nan ya haɗa sai hadarin ya haɗu kuma a ƙarƙashin wannan hadarin ne ubangiji yi saukar da ruwa a ƙarƙashin shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ne mu ne muka saukar da hadarin nan min al-mufrati daga giragizai da suka bi ma'an ruwa fajjajan mai yawa mun yi haka ne da na da bihi habban Allah ya ce mun yi haka ne don mu fitar da kwaya wa nabatan da 'ya'yan marmari kwaya shine kamar masara dawa gero alkama shinkafa waken suya waki irin wa'innan shi kuma wani batan shi ne abin duk da ya shafi yake buga ko a ƙasa kamar dankali doya ko lemu abarba apple duk irin wa'innan ubangiji ya ce kuma duk mu ne muka samar da wani kuma abin mamaki ruwa ɗaya ne amma kowane irin nau'i zai fita daban kuma ruwa ɗaya ka shuka waken suya da jawa ka ratsa dauro a gona kuma a yi ruwa ɗaya ya fitar da dauro ya fitar da waken suya ya fitar da jawa ka sa masara ka sa jawa ka sa wake duk ruwa ɗaya kuma ya fitar da su shine ubangiji ke nuna wayansa wa jannatin ubangiji ya ce akwai kuma lambuna alfafan wanda suke rufe juna su haɗu da juna in ka je yanzu kaga inda ake sa ake shuka ake shuka abu za ka ga gabaɗe suna haɗe da juna ne alfafan suna haɗe wannan ko kuma alfafan ya zama abin da yake bubbuga a ƙasan amma jijiyan shi zai haɗu da wannan jijiyan zai kafu a ƙasa jijiyan ya nan wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan duka a cikin lambunan ana samun irin wannan in ji ubangiji wajen najin alfafa إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل حقيقة كاغرر ربي ورانا نم wannan ranan tana nan zuwa kana miƙata an sa mata iyaka tana da lokaci miƙati shi ne ake cewa miƙati ko kana miƙata tana da lokaci ranar da za a rarraba ƙarya da gaskiya ranar da za a rarraba ɗan aljanna da ɗan wuta ranar da za a rarraba azzalimi da wanda aka zalunta shine Allah subhanahu wataala yake ce mana kana miƙata lalle tana da lokaci wani lokaci sanadi na يوم ينبع في الزور فتاتون أفواجا wannan ranar fa shine yamfahu fi sur ranar da za a hura kaho mala'ikan mutuwa za a taso daga kabari wata atuna kowa zaka ga ya fito afwajan jama'a jama'a wato faujan kowane annabi da al'ummarsa kowane annabi da al'ummar shi ga su ga kowa zai taso a wannan ranar hura kawai kenan ranar hura kaho na biyu ko na'am وبغيت السماء فكان أبوابا
Allah ya ce wa futihatis sama a wannan ranar za a buɗe sammai gaba ɗaya ba kanat abuwa ba ai gaba ɗaya ma sama ko za ta zama ko ina kofa ne ko ina kofa ko ina za a rahama zai dinga sauka mala'iku za su sauka waje a rafuka wani malakun saffan saffa haka za a yi ubangiji ce za mu buɗe kofa kofofin sama na وسيرت الجبال فكانت سرابا
wa turiyatil jibal ubangiji yace za mu tafiyar da duwatsu duk wani dutse da yake gani ake ganin shi mai girma ka kalla dutsen uhud ka kalla dutsen uhud ya maka nisa in baka je ba to kalla madarka ce ina ba ta fahimta kalla kwatarkwashi kalla kufaina kalla da algagga gashi nan ka kalla ka gani ubangiji yace to za mu tafiyar da waɗannan makanar saraba sai su zama kaman saraban shine kaman kura haka ta san ka in aka daga kura aka watsa shi sama me zai yi iska zai tafi yadda shi ko shine ubangiji ya ce to wannan dutse sai ya zama duk girman dutsen da kake gani makanin saraban sai ya zama kaman kasa ne wanda aka watsa ko kuma saraban wasu malamai suka ce saraban shine irin abin da zaka hango daga nesa akan titi ka san in kana daga nesa a kan titi sai ka ga kamar ruwa ne ya malala ya malala a ƙasa ko da za ka je wurin me za ka gani ba komai to shine fakana saraba sai ya zama ba komai gaba daya kamar wannan yadda za ka hango ƙaddin da na kan titi kana ganin shi kamar kamar ruwa na
إن جهنم كانت
ta مرصادا jahannama shi ga lallai wutar jahannama kanan ta kasance mirsada wajen dako ne majira an gani majira shine eh, kaman kana gudun abu ka je kuma can gaba ka ga wani na jiran ka nan kana gudun duka ne ka je can gaba ka ga kuma wani da sanda shine an gane ko mirsadin kenan madakatan wajen da ake jira littafina للطاغين مآبا ya dina wannan an tanaje shi ne ga masu girman kai masu shishigi masu kete iyakan ubangiji ma'abar Allah ce wannan shine makomansu nan ne makomansu ga Allah Allah ya kare na لابثين فيها أحقابا labisina a ciki za su zauna fiha a cikin wannan wutan a haƙaban dogon lokaci wanda ba a san iyakan shi ba ba da iyaka in dan wuce ya shiga wuta akwai ranar da zai fita sai wanda ya samu ceto dan aljanna muka shiga aljanna ba ranar fita shine fiha ahqaban za su zauna a ciki dogon zamani na لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا la yazuquna fiha bardan in suka shiga fa tsananin wahala tsananin kishi tsananin zafi ba za a shayar da su ruwan sanyi ba la yazuquna fiha bardan shine ruwan sanyi abu mai sanyi shi ake kira da ina fata an fahimta ma'un barida ko to la yazuquna fiha bardan wala sharaban ubangiji yace fa anana ta musu ba za a shayar da su ba wannan makwal din ruwa a da'ira sai mudu ne mumini ne kawai yake da ikon ya samu makwalfin ruwa ya farda amma wanda ba shi ba a ya fi karfin shi ina fata an fahimta na إلا حميما وغساقا illa hamiman sai dai ruwa ta fashe wa gassaƙan mai wari wato gassaƙan shine irin ruwan jabbodin nan ya tattari ya tattari ya tattaru shi ake kira da gassaƙan kaga a lokacin yana cikin wani yanayi mara daɗi ko ubangiji ya ce su waɗannan sai dai hamiman tafasasshen ruwa wa gassaƙan da kuma ruwan mai wari wanda ya tattara jango Allah ya kare na جزاء وفاقا Allah subhanahu wataala ce jaza'an wannan shine sakamako wifaqan sakamakon da ya dace da shi da jaza'an da wifaqan duka sakamako ne to sakamako kuma sakamakon da ya dace da su ina fata an fahimta wani zai iya zama an mishi sakamako misali a nan duniya hukuncin da za a yi mishi sai ya sha bamban da abin da ya aikata saboda ko don rashin samun lauyoyi wanda za su kare shi ko don rashin samun shaidu wanda za su ba da shaidun gaskiyar abin amma ubangiji idan zai yi sakamako da za a rufa kani sakamako kowa wanda za a yi mishi wanda ya dace da shi dan aljanna sakamakon mu shine ya dace da mu ba za a ɗauko ladan wani a baka ba ba za a ɗauki ladan ka a ba wani ba shine jaza'an wifaqa kowa za a bashi sakamakon da ya dace da shi na'am إنهم كانوا لا يرجون حسابا nahu su hakika abin da yasa aka yi musu wannan sakamakon kanu sun kasance layar suna ba sa tsoron hisaba sakamakon ubangiji wannan hisabi din da na rana alkiyama sai zama ba sa jin tsoron sa wannan shine dalilin da yasa aka yi musu wannan sakamakon na'am وكذبوا بآياتنا كذابا kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu kizzaban iyakan ƙaryatawa sun ƙaryata alqur'ani suka zo kuma suka ƙaryata mai alqur'ani shine wa kazzabu bi ayatina sun ƙaryata ayoyinmu na alqur'ani kizzaban kuma suka ƙaryata mai alqur'ani ka san alqur'ani da bayani dalla dalla ake musu aiku an aiko manzo ko ba ku yi imani da shi ba sannan kuma an ba da littafi ba ku yi imani da shi ba shi ne shi ne da za a wifafa ke sakamakon da za a yi muku daidai da ku ne wanda ya dace da ku na وكل شيء أحصيناه wa كتابا kulli shay'in dukkan aikin dan adam mai kyau ko mara kyau a hasaina ku mun kiyaye shi mun kididdige shi kitabun kuma yana nan a rubuce a wurin mu ka san kiyayewa daban rubutawa daban duk abin da kake tunanin wai yau ka haddace shi kana nan wata rana za ka manta shi amma abin da aka rubuta kai za ka manta amma rubutu zai tunatar da kai daga kuma fa haka aka yi ina fata an fahimta wa man kataba qarra man hafiza qarra idan ka ta ce wata rana ana nan sai ka yau da kullun tuku tuku ce fa ne ya ishe ka manja man gada magi din sun ishe ka wata rana wani abin da ka ta ce sai ka duka manta amma idan aka rubuta yana nan ko an manta za a dauko a ce ranan kaza ga watan kaza ka aikata kaza ina fata an fahimci shine Allah ya ahsainahu mun kiyaye shi diki diki kitaban kuma dan gudun musu ma mun rubuta wannan da mu ake yi yasa duk abin da za a yi to a sa rubutu a tsakani yana da kyau ina fata an fahimci abin da za a yi wani da wani wani yarjejeniya ko wani alkawari ko wani ah, wa'azi zuwa lokaci kaza to sai a yi a rubuce zuwa kaza rana kaza in Allah da kaza zai faru ko zan ba da kaza ko zan yi kaza to in wannan lokaci in ka manta sai a dauko maka gashi kai ka rubuta ba ko an rubuta kuma ka sa hannu kullu shay'in ahsaynahu kitaba komai mun kiyaye shi kuma mun rubuta shi muna yin shi a rubuce na'am فذوقوا فلن نزيدكم إلا Allah sai عذابا fa zuku tantara falam nafidakum in za ma ai kari ba abin da za a kara muku illa azaban sai azaba azaba a cikin azaba sai ku tantana wannan hukuma kuma sakamakon abin da za a bayar in ma za a yi kari shine wata azaba shi ko mumini a hal jazaul ihsan illa al ihsan shi sakamakon kyautatawan shi sai Allah ya kyautata Allah ce me sakamakon kyautatawa a kyautata shi yasa wanda ya kyautata maka a duniya ka koyi kokari ka kyautata mishi mu a kullum dan adam wanda ya kyautata mishi kuma shi zai biyo yana muna nama wannan ɗabi'a ne na dan adam kuma ba ɗabi'an mumini ba ne shi mumini baya manta abin da ya faru da shi na alhairi zai manta ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga ya akwai cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul duk sharrin da yake ma manzon Allah amma bai manta alherin da ya mishi ba sai annabi kallon alherin yake ba sharrin da ya mishi ba kaga kuwa sharri har sai da Aisha sai da ya mata kaza sai da Allah ya kawo sura guda aka wanke ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ina tuna wani rana da ya kyautata ma babba na Abbas bin Abdul Muttalib wannan ranar yake tunawa amma mu yanzu kullum kana mutum alhaili ne kuma yana ganin yadda zai bi ka da sharri wannan ba ɗabi'a ne na mumini musabul ihsan illa bisa kakka manta alhairin da wani ya maka ko da matan da kake zaune da ita ne ran da ta nuna na ma ka tuna irin alhairin da ce maka kakka ɗauko wannan muna nan ka sa shine abin kallo a'a ka ɗauko alhairi da ta aikata maka sai zama shine abin kallo sai ka yaba abin da aka yi maka shi yasa ko da yaushe abin da ake bukata ya fiya da tuna alhairi an gane ko amma sai ka ga gaba daya an manta an manta ka duba yanzu in ka kalla sayyidina Usama bin Zaid Allah ya kara mishi yarda shi abin da ake kiran shi nike na bin shi a wurin sahabbai a wurin manzon Allah Shibba ibn Shibba masoyi dan masoyi abin da mahaifin shi mahaifin sayyidina Usama ya manzon Allah sayyidina Zaid abin da ya mishi sai annabi bai manta wannan alhairin da ya mishi sai gashi ya ɗauko usama ya sa shi a makwafin mahaifi saboda alhairin da mahaifi ya mishi sai gashi har ana ganin usama bai ne a gaban manzon Allah kuma wannan soyayyar na mahaifin shi ne sai ya goga mishi an gani sai da na usama sai da na zai sai da ya zama ana ce mishi zai bin muhammad zai bin muhammad haka ake ce mishi saboda kallama mu da yake jina rasulullahi karewa fa shi a gidan manzon Allah ya taso kuma annabi ya aura mu sai da Zainab bin Jashi Allah kuma ya ce ya warware auren an raba auren da sayyidina Zaid ubangiji ya ce an raba auren sannan kuma Allah ya ce to mun aura maka ya rasulullahi kaji ba haka aka amma sayyidina Zaid sai ya zama sai da zainabu matan da aka raba auren da ita saboda girma mata da yake zai iya haɗa ido da ita sai ya zama kuma yau shi ne yake mata shara shi ne ɗan aiki ba ita yake kallo ba mai gidan yake kallo kawai yanzu ta rikide ta zama annabi kawai ita yake kallo gaba to irin waɗannan abin da ya yi sai da na usama ya zo sai ga sai da na usama bin zai yana ɗan shekara goma sha bakwai annabi ya ce zama kwamandan yaƙi ga sai na abubakar kuma a cikin rundunar ga sai na umaru ga sai na usman duk wannan kibarar sahabin suna nan aka ce sai na zai sai na usama bin zaid ya zama shi ne kwamanda su sai na abubakar su zama suna karɓar umarni da gare shi saboda san da annabi yake mai sai na zai ina ba ta amfani kuma kasan shi manzon Allah a yau din nan idan ya ɗauke ka za ka ɗauka cewa soyayyar da yake maka ya kuma soyayyar da yake maka wani shaka annabi inda za ka ga sayyidina ali ya buga kafa ya ce annabi ya fi so na sayyidina jafar annabi ya daga kafa ya ce annabi ya fi so na sayyidina zaid din nan ya daga kafa ya ce annabi ya fi so na sayyidina amr bin asi ya daga kafa ya ce annabi ya fi so na haka za ka ga suna faɗi kuma ai ta gaggamawa ne ya ce ina san da annabi ke kuma da gaske ne zai ce ni fa annabi nake da kaza a wurin shi ni annabi yake ma kaza yake ni kuma annabi yake ma kaza sai a ce to a tafi wajen manzon Allah mana a je shi ya warwarewa ya fito ta ga ba annabi ba ai ba mu iya wannan a zo su kewaye shi ta akwai su kewaye shi ya rasulullah mun zo ka gaya mana wa ka fito kaga kai baka da mafita ba matan ka su zo su tasata a ce yau mai gida an sha ruwa ne buɗe baki kayi hani'a ce to muna roƙonka wani arziki ka gaya mana a cikin mu aka fito zai faɗu eh haji yanda za ka yi ka fita za ka yi amma shi annabi kowa sai da ya bashi amsan daidai da irin bukatuwan shi ya kuma daga kafa ya ce ma dan uwan na gaya maka annabi yana so na fiye da kai sai manzan Allah to mu zama masu saka alhairi da alhairi kada mu dinga mantawa da alhairin da aka yi mana ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana kazzabu bi ayatina kizzawa wa kulli shay'in a'tainahu kitaba wa dhuqu falan nazidakum illa azab na innal muttaqin إن للمتقين مفازا حدائك Allah ta وأعنابا innal muttaqina hakika su kuma wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah mafazan suna da rabo mai girma hada'ika Allah ya ce wani lambuna ne aka tanadar musu an gane ko shi nan mafazan wato rabo haus rabo shi ne aka ce ita wannan rabon mai girma ita ce aljanna dan Allah subhanahu wataala ya ce hada'ika ga ta nan lambu ne wa anaba kuma lambun akwai lambun wanda ya kunshi launi daban-daban a ciki har da inabi ina ba ta an fahimta shine wa anaba na'am وكواعب أترابا wakawa'iba sannan kuma akwai 'yan mata a taraban wanda suke daidai da juna ina fata an fahimta nan wa kawakiba shi kawakib a larabci ana nufin 'yan mata wanda suke ganiyar lokacinsu ina fata an fahimta wanda suke ganiyar lokacinsu a taraban kuma duka shekarunsu daya ba wacce tafi wata ina fata an fahimta shi ka san dan adam shi burin dan adam a nan duniya shi ne Allah yake gaya maka ba duk wannan burace burace da kake shi dan adam abin da yake nima ya ga yana da kuɗi in ya samu kuɗi me zai biyo sai alfahari ya sai mota ya gida ya gaba mai irin nashi daga nan sai ne sai mata shi kenan burin dan adam to sai Allah ke duka wannan an tanadi shi a aljanna kai aikin aljanna ka je ka gani a taraban ne ma su kansu ɗaya ne nan ko duk yanda zaka ce ba za su auri wanda suke kai ɗaya ba tana ƙara girma ne kana ƙara auren daidai kai ina fata an fahimta ko ba ka auri wacce ba ta kai shekarun ka ba daidai kai ne ita yanzu shekarun ku ya zama ɗaya ko da ka haife ta yanzu ta zama daidai kai ina fata an fahimta yanzu ta sha bamban da 'ya'yanka ta sha yanzu ta zama uwa ko da ko a cikin 'ya'yan naka akwai wanda ya haife ta to shi ne Allah yake gaya to shi ko aljanna daki daya irin su daya kansu daya shekarun su daya ba wacce ta fi wata kuma yanayin su daya gaba daya waki ba a tarawa wa kasan وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا Allah كذابا subhanahu wa ta'ala ce wa ka'asan a ciki kuma a aljannan fa akwai wasu kofi wanda ake zuba giya a ciki yan giyan aljanna shakan kuma cikakke kofin cikakke ba a yi maka koro ba an san bukatuwanka an gane yanzu ka ga akwai abin da in ka zo ka ɗanɗana shi baka san shi ba daga lokacin da ka ɗiba daidai kai a matsayin baka san shi ba sai ka sha kaji kana da bukatar shi kuma ga idan da yake wurin ba za ka iya ƙara ba kaga za ka tashi ne kana cizon yatsa ko ko kuma ka sa kana mishi kyakkyawan zato mai daɗi ne sai ka sha ka je ɗaci kuma kana jin kunyan ka zuba a matsayin ka san irin shi kuma ka kasa shanyewa sai ka rufe ido kana kwanda ba kare yadda za ka yi to ubangiji ya ce shi a aljanna za a sa maka shi ne daidai cikakke bukatuwanka shi ne sadar la su ma'una fiha lagawar Allah ya ce kuma idan aka shafa a aljannan babu irin lagawar ya sassun maganar nan walakin zaban kuma babu karya balle wani yamma wani karya balle a shaka sai ita giyan duniya za ka ga ma- munanan maganganu idan mutum ya sha sannan kuma in kana neman makaryaci ka neman mashayiya makaryaci shine Allah subhanahu wataala ya ce wannan lalaga walakin zaba na'am جزاء من ربك عطاء حسابا sa'an Allah subhanahu wataala ya ce wannan sakamako ne min rabbika daga ubangijinka a da'an wani kyauta ne kuma na daban an maka sakamakon an baka daidai abin da ka aikata an cika maka cikin rahaman ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkan cikin ku ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi sai da rahamun ubangiji Allah sahabbai suka ce ko da kai ya rasulullah yace ko da ni sai rahamun ubangiji ne shine zai shiga aljanna an gani in ko kace da aikin ka ne kamar gidan haya ne wata rana kana nan kudin zai kare aiko duk yanda ka bayar zai kare tunda ba gidanka bane to in ka shiga aljanna da aikin ta ana nan ana nan aikin naka ana cewa to yau shekara ɗaya yanzu aikin ka na shekara biyu ka cinye ana nan wata rana sai ka ji lissafi ya kare a'a ubangiji ya ce to za a shigar da shi aljanna sannan kuma a yi mishi ada'an kyauta hisaban kuma a ƙara mishi mai yawa wato kyautan mai yawa shi hisaban shine yawa shine ake cewa ranar hisabi ko za a auna hisabi ranar da za kowa za a kididdige aikin shi mai yawa ya gani in alhaji ne mai yawa ya gani in sharri ne Allah ya kare na'am رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Rabbu samawati wal shi ne fa Ubangijin sammai da ƙasai. Allah kadai wa ma baina kuma rahman. Abin da yake tsakanin su ma Ubangiji mai rahama ar-Rahman nan ya zo mun yi bayanin ar-Rahman baya ko? Wa ma baina kuma rahman la yamlikuna. A ranar fa ba za a ba su ikon mulkun kila ba mutum ya mai da magana ba. Kafiri ba za a ba shi ikon mai da magana ba. Na'am.
يوم يقوم الروح والملائكة زفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ranan fa a wannan ranan yau mai umuru ranan da mala'ika jibril zai zo wal mala'ikatu da mala'iku saffan sahu sahu Allah sahu an ce shi mala'ika jibril alaihi salatu wassalam zai zo da rundina na mala'iku wanda suke kasan shi sannan kuma kowace mala'iku za su zo mala'ikun za a yi su sahu sahu ne wa ja'a rabbuka wal malakum saffan saffan za a zo ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu to nan sai aka fitar da mala'ika jibril saboda yana cikin mala'ikun amma dan girmama ranar sai aka fitar da shi kaga idan taro aka ce manyan baki sun halatta sai a ce hadda wani hadda gwamnan jihar kaduna ko hadda mai martaba sarkin zazzau ko hadda wani a faɗa wani babba da ya halarci wannan an gani to wannan fa faɗan babban girmama taron ne an fahimta ko taron manyan baki sun halatta hajjawa ne to faɗan hajjawa ne yana ƙara girmama wannan taron da aka yi kenan to Allah subhanahu wataala ce yau mai kuma ruhu mala'ika jibril zai zo mala'iku ma za su a gane fa mala'ika jibril da yake zuwa da sako za su zo saffa la yatakallamuna illa man azina Allah Allah subhanahu wataala ce a ranar babu mai magana sai wanda ubangiji ya bashi illa man azina Allah rahman sai wanda ubangiji ya bashi ikon yi magana wa qala sawaba kuma in zai magana zai faɗa daidai ne sawaba daidai ba karkacewa ba tsari ba ne
ذلك اليوم الحق ومن جاءت إلى ربه مابا zalikan yau wannan ranan fa wannan nan da ake magana wannan ranan haq gaskiya ne wallahi za ta zo. kai yanzu da kake saurari ni da nake magana duka wannan ranan za ta zo inji ubangiji zalikan yau mun haq kaman sha attahaba ila rabbihi ma wanda ya so ya riki hanyar ubangijinsa ila rabbihi ma'abad ya zama mai yin da'a dan samun wannan ranar ta zo mishi da kyau Allah ya sa mu a ciki na'am إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم يفر المرء من أيه يوم يفر المرء ما قدم اليداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم ليطام ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Allah subhanahu wataala ce inna anzalna hakika lalle mu ne muka aiko ka ka zama mai gargadi ya rasulullahi ai gargadi azaban qariba wata azaba da take kusa ina fata an fahimta tana kusa yauma ranan ne fa in ji ubangiji yanzurul maru ma qaddama ya dawo mutum zai ga abin da hannayensa suka kirkira masa nan an faɗa ya dawo ne saboda shi hannu shine madaukin komai yanzu an sa maka duka hannu za ta sa in wani abu ya zo zai taɓa maka ido hannu in za ka tunkuɗe hannu in za ka ɗauka hannu in za ka sha in za ka ci duka sai aka kawo hannu saboda mahimmanci shi amma ba wai hannun ba a duka abin da ɗan adam ya aikata na alhaili ko na sharri ma ƙaddam na da wake wai ƙulil kafir a wannan ranar za ka ji kafir yana cewa ya laitani ya kai cansa kun cutura ba ina ma ake zama turbaya saboda duk sauran halittar da ba dan adam da aljani ba dabbobi za a yi musu hisabi wanda ya cinkuye wani mai kaho in ya cinkuye mare kaho sai a ce a sa ma mare kawon kaho sai shi ma ya rama wanda ya fi wani karfi a nan duniya duk abin da aka yi an aka gama musu wannan hisabin su hisabin su kenan sai Allah ya ce kun turaba ku zama turbaya kawai shikenan su an gama da su da wanda ya zalunta da wanda aka zalunta yanzu an musu hisabi kowa an mushi daidai to sai a ce ku yi turawa to wannan kafiri abin da zai kalla kenan shine ubangiji ya ce wai qulil kafir ya laita ni kuntu turawa sai ka ji kafiri yana cewa ina ma a ce shi ma ya zama turbaya kaga abu ya baci Allah ya kare na سورة ناديا بسم الله الرحمن الرحيم والنازلات غرقا والناشطات نشطا والصابيات صبعا
سورة النازعة الله سبحانه وتعالى كما يا كاوم وان سورة سورة والنازعات شيء ubangiji ke sa ba sura sunan da ya so ya ga dama a makka aka saukar tana da ayoyi 46 Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura wannan bi'ati garba ubangiji ya ce ina rantsuwa da mala'iku masu cire rai garkan da ƙarfi cire ran kafuri ke idan suka zo cire ran kafuri suna cirewa ne garkan da ƙarfi za a ce ma wanda bai imani ba a ce kawaran da kanka shi ne ran ya ta kokarin ya fita yana buge-buge yana buge-buge Allah ya kare mu wannan shida ci na shida Allah ya ce ina rantsuwa da masu cire rai cikin nishadi kira mun mumini ke ka ji kai daga jin wannan sa'ati kar'a kai ka sa abin ba daɗi nan ko ko a faɗe ma zaka ji a bakin yayi sanyi wannan shida ci na shida Allah ce na rantsi da waɗannan mala'ikun masu cire rai a cikin nishadi suna shafa mumini suna ce mushi Allah hukun alaika wa lahum yahzanu kakka damu ba bakin ciki babu damuwa za ka bar gidan duniyan nan komai naka ubangiji zai dauka mumini kenan haka zaka haka zaka ji mala'iku suna to Allah ce na rantsi da waɗannan mala'iku wasabihati sabha Allah ce na rantse da mala'iku masu yin Allah tasbihi tasbihi ko masu kai kawo tsakanin sama da ƙasa wa'innan mala'ikun wanda suke kai kawo a sama suke kai kawo a ƙasa Allah ya ce yana rantsuwa da wa'innan mala'iku Allah fa yana da iko ya rantse akan komai amma kai ba ka da iko ka ce ka rantse da mala'ika Jibril ko ka rantse da mahaifinka ko ka rantse da sayyidina Rasulullahi a'a dole idan za mu yi rantsuwa da Allah ne kawai wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko yi shi ina fata an bayyana amma dole nan rantsuwan faran fasa duka na maguzanci ne to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana na wasabiqati sabqa sadiqati sabqa Allah ce na rantse da mala'iku masu gaggawa suna tsere zuwa wajen kai aikin alhairin bawa wannan na rige-rige ana rige-rige yadda kake gaggawa zuwa aikin alhairi to haka mala'ikun masu gaggawa zuwa su je su ishara sun ɗauko ranka Allah ya ce ina rantsuwa da wa'innan mala'iku shi mumini lokacin da aka ɗauki ran shi zai sama ne kai shi can a kiyaye shi shi ko kafiri zai yi ƙasa ne Allah ya kare mu to lokacin da mala'ikun suke rike-rike zuwa kai wannan ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan na'am فالمدبرات أمرا mutaddirati amra ina rantsuwa da mala'iku wanda suke isar da sakon ubangijin da ya daura musu sai kowane mala'ika yana da aikin shi kowane mala'ika yana da ofis akwai mala'ika da shine yake kula da ruwan sama akwai wanda yake kula da arziki akwai wanda in azaba za su rushe ni akwai mai daukar rai akwai mai kiyaye aiki Allah ce duk waɗannan mala'iku ina rantsuwa da su wanda suke kiyaye aikin da aka sa su ba sa saba mu Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yi umaru da abin da ubangiji ya umarce su suke aikata to ubangiji ya ce ina rantsuwa da waɗannan mala'iku kai ma ka zama cikin tsayewa a kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka sai Allah ya ce يوم ترجف الراتبة تتبعها الراتبة to nan ubangiji ya gama rantsuwa amma ba a kawo jawabin rantsuwan ba ina ba ta an fahimta sai aka shafa jawabin rasuwan menene dalilin da yasa Allah yake wannan rasuwan wannan za'ati garfa wannan shidati na shida wasabi'ati sabha Allah yana ta rantsuwa to amma sai aka zo kawai sai aka shiru ba faɗa dalilin rasuwa to yanzu kaga sai dai a aro dalilin rasuwa dan za a iya aro ai ko me zai sa aro wa'annan ayoyin su ne za su yawma tarjifur rajifa ranan da girgizi mai girgizawa zai girgiza ko kuma ranan da za a hura kaho to kaga ashe duka wannan rantsuwan ana rantsuwa ne ranan kiyama akan kiyama shine jawabul jawabul kasbati ubangiji yana rantsuwa ne a wannan rana ina fata an fahimta yawma tarjifur rajifa ranan da mai girgiza zai yi girgiza ranan da za a hura kaho kowa ya mutu ta dafa uhara difa sannan kuma a bita da huri na biyu hura kawo na biyu ranar da za a tashi uwa da uwa ke to wannan sai malamai suka ce to jawabin rantsuwan gaba daya akan ana magana ne akan ranar tashin duniya ina fata an bayyana to shine ubangiji ke cewa na'am قلوب يومئذ واجفة Sanubun za ka ga zukata yau mai izin a wannan ranan wajifa suna cike da tsoro. Na cike da tsoro. Kaga duka wannan zai nuna mana dalilin rantsuwan Ubangiji ke. Kulubin yau mai izin wajifa. Na.
أبصارها خاشعة Karuwa za ka ga idanuwa kashi'a suna kaskantacce suna kallon ƙasa. Wanda ya je lahira ba daidai ba haka za ka gan shi. Absaruha kashi'a ya kuluna.
يقولون إنا لمردودون في الحافرة ya kuluna haka za ka ji suna cewa su waɗannan ko zukatan da aka cire ko kuma idanuwan nan da suke cikin tsoro suke cikin khashi'a suke kaskanci a inna da mardudu na hafira wai ta yaya ne za ka ji suna rantuwa wai yaya za a mai da su idan sun mutu a mai da su kamar da yadda suke a da an gane wai a inna da mardudu na hafira yaya za a yi idan an ɗauki ransu kuma a ce wai za a tada su bayan sun zama ƙashi a izakunna izaman mhm.
أإذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة sai ka خاسرة zo suna cewa lamar judu na tilhajira ya za a yi a mai da mu kaman da a izakunna izaman idan wai muka zama ƙashi na fira ƙashin nan kuma wanda ya haɗe da turbaya wato kaga ƙashin da ya haɗe da ƙasa shine wanda gaba ɗaya shi ma ya zama ƙasa su kashin ya haɗe da ƙasar kuma ya zama ƙasa gaba ɗaya. to wai yaya za a yi a tada su kai ƙalu tilka idan ko wannan abin da aka faɗa watan nan abin na rayuwar duniyar nan da aka ce za a tada mu izan karratan khasira lallai idan muka koma aka tashe mu za mu zama daga cikin tafafu wai ba su yarda da kiyama ba ke ina fata musu an fahimta Eh, za mu zama daga cikin khasira tafafu Allah ya kare na فإنما هي بقرة واحدة Allah ta fa'inna ma iya basaratin wahida ai wannan abin shi ya fi komai sauƙi in ji Ubangiji. Ai wannan ba wani abu ba ne gazaratin tsawa ɗaya ne, wahida kawai mun gama gaba don aka yi tsawa ɗaya kowa zai tashi, kowa zai koma yadda yake da. Ai shi ya fi komai sauƙi, wannan abu mai sauƙi in ji Ubangiji. Hmm? Ai abu ne guda ɗaya kawai, in muka wurin kawo ɗaya magana ta ta- ta ƙare. Fa'iza ku.
فإذا هم بالساهرة Allah ce fa iza hu sai ga su gaba daya dukkan dan adam kowa da kowa za a haɗu isra'ira a filin kiyama filin kiyama shi yasa ita kiyama tana da sunaye saboda girmanta sunayenta yana da yawa alhaqatu malhaqa alqari'atu malqari'a wan nazi'ati garfa duka zaka gani duk sunayenta ne to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana ranan fa babu sai kaga dukkan halittu zahira suna filin kiyama na هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ana taka hadisi Musa ya rasulullah ya haƙuri shin labarin annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam bai zo maka ba su wa'innan kafiran makka fa abin da suke magana su sun yadda za a mutu amma kiyamun ne ba su yadda da ita ba su ba su yadda da za a tashi ba ne su iyakan abin da suka yi sun yadda akwai Allah amma kuma ba su yadda za a tashi kiyama kiyama ba su ba kafiran makka iyanan suka tsaya to bari a baka labarin annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam shi fir'auna a a ana rabbukumul a'la yace hal ataka hadisu Musa idna da rabbu yayin da ubangijinsa ya kira sa yace masa innaka bil wadi muqaddas tuwa ko ya ce maka yan lokacin da ubangiji ya kira filwadi a wannan kwazazzamu al-muqaddis mai tsarki duwa sunan wurin ne duwa an gani ka ambaci lokacin da annabin Allah aka kira shi a wannan guri mai tsarki Wa- wani guri ne duwa shine wannan gurin annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya je bayan ya zauna a wurin Fir'auna shekara talatin fir'auna yana ta yi neman yadda zai yi ya kucce makaddarar da Allah ya ce sai ya fada mushi dan yana da yan duba yan duba sun gaya mushi cewa a mulkin nan nashi wanda zai kawo ƙarshen mulkin nan nashi a bani Isra'ila ne za a rike shi sai ya ce wa yana da hikima yana da hikima yadda zai yi ya tsere da wannan sai ya ce to abin da za a yi duk wata mace ta bani Isra'ila a sanya mata ido mai ciki tana samun ciki za a sanya mata ido za a sa mai gura da ita daga lokacin tana haihuwa in ta haifi na dan namiji sai a yanka shi kawai ba za ma ta gani ba ana nan ana nan ran nan sai aka zo aka ce mishi to ai ana ta yanka mazan yanzu kuma su ne suke mana aiki yan su ibdawa suna huta ne kawai bani isra'ila su ne suke aiki su ne kwasan kwata su ne kwasan matsayi su ne zuwa gona duk wani aikin wahala su ake sawa to idan mazan suka tsare suwa ne kuma za a sa sai ce eh kuma haka ne to yanzu abin da za a yi wannan shekara idan an haifi ɗa namiji sai a basu baɗi in aka haifi ‘ya'ya maza sai a kashe su gaba ɗaya duk sai a yanka su wai shi ne hikiman da fir'auna zai ya kauce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zai fara a kan shi sai Allah ya kyale shi da hikiman shi ka gane cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abu baka isa ka kuce ma abin ba. kana gida zai same ka kana waje zai same ka ka bi shi ko ya bi ka duk wannan ɗaya ne a wurin Allah ba abin da zai hana in dai riga ya zartar da abin ya buga sa wannan ba mai hanawa ko ana so ko ba a so sai dai a yi hakuri kawai to da aka zo shekaran da ake barin jarirai shekarar aka haifa annabi haruna alaihi salatu wassalam don ubangiji ya nuna buwaya shekaran aka haifi annabi haruna shi annabi haruna ai ya zo kuri kenan ko ba za a taba shi ba al'ada in za a haihu ana sa ran kila cewa ne ya shekara biyu ya kalli ko to shi a shekara ɗaya annabi haruna ya cika shekara ɗaya aka haifi annabi musa shi kuma a shekarar da ake kashe jarirai a shekarar ake kashe jarirai a shekarar kuma aka haifi shi sai Allah ya ce to kai fir'auna kana gudun mai kisan ka gashi ya zo to bari a baka aiki kai za ka rene shi shi zai rene shi gaba ɗaya ya ɗauki ɗawainiyan shi da hidiman shi da komai hakan kuma haka yi sai ga fir'auna ya ɗauko annabi musa wanda yake gudun yau gashi kuma yana rene shi ya gama kashe jarirai an ce sai da ya kashe jarirai sama da dubu ɗari tara ko dubu tasa'in jarirai kawai ya kashe saboda yana gudun kada a haifi annabi musa to yanzu an haifi annabi musa kuma aka ɗauko annabi musa ka kankan aka ce je ka raine shi a ga yadda za ta yi me zai biyo baya to shine Allah yake ba mu labari to annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zauna a gidan Fir'auna sai da ya zama komai inda Fir'auna yake da wani sirri wurin annabi Musa yana zuwa wurin dokin da Fir'auna yake hawa shi annabi Musa yake hawa idan an gan shi budewa ake yi kana ana ce mushi nan Fir'auna ina ba ta fahimta to shi ne fa daga nan kuma abin da ya faru dan a nuna buwaya za a aiko shi amma ba a ganin za a aiko shi ba sai ya dan kuya to shi ne ya zo rabon fada ya kashe wani bakifti cikin gifta wajen rabon fada to daga nan ne su yi hijira ba hikima ba ne ba jarinta ba ne lokacin da ka ga makiya sirrin jaye ka dan kai hijira wannan shine tabbatar da sunnan manzon Allah yayin da makka ta kunci shine aka hijira aka koma madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya akalla akwai sama da mala'iku dubu saba'in da suke kiyaye shi wallahu ya'tumuka sai gashi yayi hijira ya bar makka ya koma madina to kai ka gashe ba jami'a bane ka zo kana shan wuya na kula maka bulala ta ki gudu ka zo kana faɗa da wanda ya fi karfin ka ce wa kai ka tsaya kai anaci kana kuka ka ji gudu ta ina ai in ka ji wahala ka gudu kawai shine mafita da haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai shekara 30 sai ya bar Misra tunda wani ya zagayo ya gaya mishi cewa lalle yanzu an yi mitin cikin kokacin ya zo ya ce mishi yanzu mitin din da aka yi an yi zartar da cewa za a kashe kai ina ba ka shawara ka bar garin nan sai bai tsaya wata wata ba sai annabi Musa ya tafi sai wajen annabi Shu'aibu to yana ya ji wajen annabi sha'ibu ya shekara goma cir yanzu sai san ya zo gida ya kama shi to yanzu a hanyar zuwa gidan ne shine wannan abin ya faru ina fata mu fahimta mun yi bayani a baya cikakken bayani annabi Musa alaihi salatu wasallam ko yanda har ya zo da Allah subhanahu wata'ala ya kira shi wa ma tilka biyaminika ya Musa suratul tahrim ko ya faɗa Allah ya ce ku izhab ila fir'auna innahu la wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to shine Allah subhanahu wata'ala to a daidai inda ake munajatin da shi shine ubangiji ya ce ka tira takalminka innaka bil wadi innaka bil wadi muqaddas huwa shine Allah ke gaya mana wannan guri ne tsarki shi ne ka cire takalminka kana wuri ne mai tsarki ina da rabbahu bil wadi muqaddas tuwa اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فتفي إلى فرعون زوا بفرعون إنه طغى للي فرعون يا زمن من كيت حدي يا زمن من جرمان كي يا زمن من جرمان كي ينزل تفوز فرعون تو شيبا بيسند النبتة بينزل أكباش النبتة لا شيء أنه النبتة sai ya roƙi Allah ya ubangiji ina roƙoran fir'auna saboda na kashe musu rai kada ya zo ya ce zai roƙo ina roƙo ka haɗa da ɗan uwana annabi Allah Haruna yadda zai karfafa ni idan ina faɗi zai taimake ni haɗa cikin yan uwana Haruna a iko wanda ali wazirin ni ahli Haruna a iko shi Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana
فقل هل لك إلى أن تذكر
shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kul kai ka gaya mishi hallaka ka kira shi ila an ta zakka kila ya tsarkaka ya koma ya ji tsoron Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce ku gaya mishi zance wa kula da ku kaulan da kenan ku gaya mishi zance zance mai taushi shi yasa a wa'azi ba a magana da zafafan kalamai an gani ba a magana da zafafan kalamai duk lokacin da kake wa'azi ka kaddara duk wanda suke sauraron ka ba dole ne kuna daidai da su akan ra'ayi ɗaya ba ba dole ba ne kuma da wannan ne in kana wa'azi kana fa kokarin ka jawo wanda yake yake aikata mummunan abu ne sai kuma ka zo kana aibanta shi to ai yanzu kun sa iyaka ba zai saurare ka ba daga lokacin da aka ce kai ne zai bar wurin in a rediyo ne zai kashe rijiyar to ina hikiman wa'azi ina fata an bayyana ba hikima shi yasa ubangiji sai ya gaya mana fir'auna fa shi ma din a gaya mishi zance zance mai tukushi Allah ya ce kila dan annabi Musa bai san gaibu ba ba a sanin da shi wannan gaibu ba amma ubangiji ya san Fir'auna ba sai yi imani ba shi ya san wannan amma ya ce mushi ka gaya mushi zance mai kyau liyuwa ka ji kalmar liyuwa ya ji tsoron Allah ko ya imani ya tafakkara ya ji wa'azi a wuya sha ko ya ji tsoron Allah shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana na'am واجيك إلى ربك فتخشى wajiyaka ila rabbika ya zama kuma ka zama kana kan hanyar ubangiji madaidaiciya fatahsha ka zama mai jin tsoron ubangiji ila rabbika fatahsha ya zama dukkan al'amarinka kana miƙawa wajen ubangiji kuma tsoronka komai yana koma wajen ubangiji na'am فأراه الآية الكبرى Allahul ayatul kubra Allah ya ce mun nuna ma fa'a fir'auna ayoyi manya manya ayoyin mu manya manya sai da aka ba shi ayoyi guda tara aka ba annabi Musa ya ce ma fir'auna tara a ciki akwai hannu akwai sanda akwai tufana tufana da biyu kenan shi tufana annabi Musa ba irin na annabi Nuhu bane shi da ya kewaye duniya shi na annabi Musa alaihi salatu wassalam iya garin Misra kaga an aika mishi aka aika mishi ifadi kwadi aka ba shi kummala kwarkwata ko kudin cizo ko duka wannan aya ne aka jini aka ba shi duka ana jarabtar su fa fir'auna da jama'an shi fari duka wannan an ba shi wai ana tunanin cewa ko zai ji tsoron Allah ina fata an fahimta amma ina fakazzaba فكذب وأبى Allah sai ya karyata annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam wa asa ya saba ma ubangiji ya saba ma umarnin annabin Musa shi bai yadda ba
ثم أدبر يسعى
kuma adbar sannan ya juya baya ya tsa yana da girman kai inji ubangiji ya juya baya kuma a cikin girman kai na'am فأشر فنادى fashar fanada kawai sai ya tara al'umma ya tara jama'a shi fashara kun ga in aka ce fashara wato ya kira al'ummomi ba iya na garin misira ba hau ƙauyukan gaba ɗaya kaga yau mai hashari ranar tashin aljiyama ko ranar da kowa da kowa na kabari da na ko'ina kowa zai fito a ranar kowa zai haɗu daga mutanen farko da mutanen ƙarshe to shi fir'auna sai ya kira dukkan jama'a gaba daya fanada sai ya shela yana daga mai murya fa qala sai ya ce فقال أنا ربكم الأعلى qala abin da yake kawai ana rabbukum al'ala shine ubangijin su madaukaki wai wa'annan da ya kira din kowane anguwa suna da gunki da suke bauta ma kowane gari suna da gunki da suke bauta ma to su ci gaba da bautan wa'annan gunkiran shi kuma shine ubangiji madaukaki gaba ɗaya ana rabbukum al'ala ai ya ke tahaddi da yawa A Allah ba zai gyare shi ba sai Allah ya ce فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadahu Allah sai ubangiji ya kama shi na kala al-akhirati Allah subhanahu wata'ala ya kama shi da hukuban shi na farko ne na na karken nan da ya faɗa ana rabbukum al-a'la wal ula da hukuban da ya faɗa na farko ba yanzu ne yanzu ne ya faɗa wanda ta kuwanta dama ya kira kanshi ya kira kanshi Allah kuna da wani ubangiji ما علمت لكم من إله إلا gairi haka ya faɗa wannan abin da ya faɗa sai ubangiji ya kan ya ce to fa akhadhu Allahu nakalan akhirati wal ula yanzu an kama shi an ana rabbukum al a'la da kuma wancan maganar da ya faɗa Allah ya je maka da shi kaga ashe an yi mishi shigo shigo ba shi inna fi zalika inna fi zalika la ibratan liman yakhsha Allahu al-azim sadaqa Allahu Allah subhanahu al-azim wa ta'ala ya ce inna fi zalika kaga a cikin wa'innan abubuwan da muka faɗa na maganan fir'auna da jama'ansa da yanda yayi da yanda ya keta ma ubangiji su fa mutanen makka su sun ce ba su yarda ne da iyamun ba ma amma sun yarda da Allah shi ko fir'auna cewa yayi ana rabbukum al'a'la me biyo baya fa akhrajullahu nakana al-akhirati wal ula da Allah ta inda fi zalika kaga akan wa'annan abubuwan da muka faɗa na ibratan akwai abin lura gawa liman yahsha wanda ya zama yana jin tsoron ubangiji wa'annan duka abubuwan da aka faɗa abin lura ne amma ga wane ne abin luran ga wanda ya zama yana jin tsoron ubangiji Allah ya sa mu cikin masu lura da mu ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya ce mana amin
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء ديننا وكان يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله